الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يا كامل وسبيتو تاناشكو من كرن تبداد يردقشك ورغنا بالشباب المستعار أفقنا بالمشيب من الخمار أناغ لنا المشيب سبيل رشد وند على خلع الأذار وعندما كتشي مجامة لاي فوا أسفا على أمر تولت لذاذته وأبقت قبح آري فنحن اليوم نبكي ما فعلنا فقيه وكم وقعنا في خسار فليس لنا سوى حزن وخوف وندب في خضوع والانكسار sai ya ci gaba da cewa ta'alau nabki ma qad kana minna wa qumu fid dayaji bi itidari satadri ya mufarritu shirka qawlin idha ghudirta fi batni sahari wa khallaka ar-raqiq asira faqdin tughatiquka an-nadamatu fil qafari وقد فازوا بما هازوا جميعا وأنت نظيف ويلي وافتقاري فخذ زادا لما يخفيك يا من ترحله إلى تلك الديار تمتع من شميم من شميم أغار نجد فما بعد العشية من أغار يسي تعالوا يا كو إن وانا خذوا نبكي من كوكا على ما قد كان منا أكن أبن ديجا بات نرى يوم مرة خذوني كوكا wa ƙumu sannan mu tashi mu tashi baki ɗaya mu fidda yaji a cikin dukkan darare da ita zari muna neman uzuri a wurin Allah mu tashi mai kuka akan abin da muka aikata wanda ya gabata mara kyau sannan mu riƙa kiyamun laili da daddare shine fidda yaji fidda yaji ko yanzu da ya kawo muku wannan kalma ko wa menene wa faidu jam'i ba wa faidu jam'i ba menene to ha gani a wasiduku akwai inda ya amfani da dayajin ba dajin din ba da yaji shi ne nake nema dan goma ne ya amfani da shi ba ɗan biyar ba a to fidda ya ji ai wannan fidda ya ji ne gaji nan shi ma ai fidda ya ji ne ba shi ba ne ba wa shirru daji ba fidda ya ji ku je ku duba ta'alau na biki ma kad kana min nawa ku fidda ya ji bi ake gari ko za ka kawo ne ba bayani satadiri ya mufarritu ba ya mufarrizu bane ya mufarritu satadiri da sannu zaka sani ya mufarritu ya kai wanda sai kai sakaci ne zaka sani sai duka kaulin magana ta gaskiya zaka gane magana ta gaskiya idza gudirta idan aka bakka fi batni sahari a cikin sahara ina kenan kabari satun bazu bil ara'i aw rimali ko haka mai zuhudi ya ce mana satadiri da sannu za ka gane ka sani ya mufahitu ya kai wanda kai saka ci ka kibauta ma Allah a lokacin ƙuruciya gashi yanzu ka tsufa sai duka kaulin za ka gane gaskiya magana ta gaskiya idza gudirta idan aka bakka fi batni sahari a cikin ƙasar sahara aka haka kabari aka tusa ka wa khallakar raqiqu sannan bawa bawan ka naka ne fa ya bakka asira faqdi ka zama fursunan yaki wanda ya rasa shi ka rasa shi kuma shi zai kai ka kabari ba yana da daga cikin malun ka ba kuma kun tuno da risalan risala littafin Imam Ibn Rajab da muka taɓa karanta ko yatba'ul mayta thalathun yatba'ul mayta thalathun to daga ciki akwai wa akwai maluhu ko to ai asir wa raqiq bawon ka ba yana cin malum ka ba anta wa maluka li sayyidika da kai da da kai da dukiyar taka shi bawa aka ce ma bawa da shi da dukiyar shi duk duk abin da ya tara na mai gidansa to sa tadiri da sanni zaka in wa khallakar raqiqu sannan bawan ka zai je ya rabu da kai ya kyale kai kai ka kabari ya bakka a matsayin asira faqdin a matsayin fursunan yaƙi wanda bayi da komai to kukan na damatu a nan lokacin ne da na sani zai zama abokinka da na sani to kuka yanzu zai zama rafikin ka kenan fil qafari a cikin ƙasar faƙo shine al qafar wa qad fazu wa qad fazu al hali su sun sun rabauta bima hazu jami'an da abin da suka tattara gabaki ɗaya na dukiyarka a rarraba wa anta nadihu waili kai kuma ka kasance nadihu waili ka kasance kayi musu ka ka kayi tsindin kayi lantsan ka jiƙe da waili da bane na waftiƙari da kuma bukata ta kai za ka rika faɗin kana waili waftiƙari waili ya bane na waftiƙari ya talauci na a cikin kabari wa qad fazu alhali magadanka sun rabauta bima hazu da abin da suka tattara jami'an da baki daya wa yuqsamu fi zukuri wa fil inasi haka ma wa fi man lam nu'ahhilhu bi falsi wala bi luqaymatin qabla fawati shi shine wa anta nadhihu waili kai kuma zaka kasance jikakke a cikin wailo bane waftiqari da talauci zaka rika wayyo wayyo wayyo bane na wayyo talauci na ta khuzzadan mali yace kafin wannan ranar ta zo karbi guziri lima yakfika game da abin da zai ishe ka ya man tuhiluhu ya kai wanda za ka kyale wannan dukiyar ila tilkar diyar zuwa ga waɗancan gidajen na gaskiya ko gidan wuta ko gidan aljanna tamatta ka ji daɗi min shamimi a rari na jidin kana mai shaƙar wannan fulawar ta na jidu shamim shaƙa a rari wani icce ne mai ƙanshi wani ganye ne mai ƙanshi kasan daga cin abubuwa na duniya masu daɗi ya akwai turare ko shi yasa mun san ya ce hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa manzo sun ya ce abubuwa guda biyu Allah ya sa yana son su a cikin duniyar nan yana son dabin amma abin nan turare sannan kuma yana son mata yana son mata yana jin tausayin su tamatta ka ji daɗi min shamimi ta hanyar shakar arari na jibin wannan itaciyar ta najidu da ake ce ma ara fama ba'dal ashiyati bayan yammacin ka da zaka yi na mutuwa babu min arari babu wani abu da zaka sake shaka kuma mai daɗi sai ka shaka abin da aka baka ita wannan itaciyar ta ara ba su daɗewa take bushewa shi yasa yi amfani da ita da ka tsinko ta za ka ɗan shashaki abin da za ka shaƙa shi kenan zai ta bushe to shi yasa sai buga maka misali da ita to yi gaggawa haka duniya take ta kama da ita innama duniya araru yi fashammin fashammin mastata'ata min al-arari qabla qabla yubsiha kafin ta bushe qabla yubsihi kafin ta bushe kai sauri ta shaki abin da zaka shaka kai gaba shine duniya ka ci dan ka bauta ma Allah ka sa tufafi don ka bauta ma Allah shi ce nan ka sami gida wanda za ka shiga ka bauta ma Allah ka samu abin hawa wanda zai taimaka maka ka samu natsuwa wajen bautar Allah shi ce nan ba za a daɗe ba zai zama ba yi da amfani a wajenka saboda ka shi ce nan abin da za ka yi wanda ka cin nan ka cine da niyyar bautar Allah ya baka lafiya ka iya bautar Allah ya baka lafiya ka iya karanta littafin Allah ya baka lafiya domin ka iya karatu ka nemi ilimi ka yi karatu ne zurfi sannan ka sa kaya masu kyau don ka ji daɗin bautar Allah maɗaukacin sarki kaya masu tsafta sannan kuma ka samu abin hawa shi ma don ka bauta ma Allah sannan kuma ka samu gidan da za ka zauna ka bauta ma Allah ka samu mata wadda za ta taimaka maka wajen bautar Allah shi ke nan ta taimaka maka wajen bautar Allah wato ka tsara kanka daga abin da yake Allah bai yarda da shi ba sannan kuma ta taimaka maka wajen ibada sannan ta tsare maka wasu bangarora abubuwan da sai ka tsaye da kanka kayi to yanzu ta tsare maka wannan kai kuma ita lada take samu ibadar ta ce wannan kai kuma sai ka shagalta da wasu ibadojin ka shagalta da wasu ayyukan alkhairi shi ke wannan ita ce duniya ga wanda ya fahimce ta duk kuɗin da za ka sama bai wuce wannan ba duk hauma haumar da ake bai wuce waɗannan ba Eh. da wanda ke da gidaje goma da wanda ke da gida ɗaya duk matsayin su da in sun tashi gida ɗaya za su shiga duk haukan mutum ba zai iya cewa ya raba kan shi ba a ɗau hannun shi ɗaya a ce ya kwana a can gidan kafa shi ɗaya ta kwana a can gidan kan shi ɗaya ya kwana a can gidan ɗaki ɗaya zai kwana gida ɗaya zai kwana sai dai idan ya ya zama mai canji canji yau ya ce bari ya je can gidan ya kwana gobe ya je can gidan ya kwana to yana zai amfanin wannan amma gida ɗaya mai shi za a shiga ina abin da ake magana kansa shi sa manzo Allah sallama ai yi bayani game da yawan ɗakuna a gida yace firashun laka wa li ahlika wa li dhayfika sannan kuma wa li shaytani hadisi ne sahihi shimfiɗa ka sai ta iyalanka sai taka taka ta iyalanka ta baƙonka to sauran kuma na shaidan ne irin ɗakunan nan da ake da gidaje da ake kawai na banza a cika su da kayan alatu gida ya ta fumfuna ya ta ƙwari shi ce nan sai dai kai a sa wani mai gadin ma ba a zai ya buɗe falon ya je ya shiga ya kwanta ba da ma yana ɗan kwanciya sai alfarmar ɗan adam ta shafi gidan akwai mutumin da aka ba mu labari babba ne a nan zariya ya rasu Allah ya ji kansa mun taɓa zuwa wajensa aka tura mu domin lancin ɗin wata makaranta mutumin nan ya ta alkawari bai zo ba ake ba mu labari a lokacin yana da wani gida a abuja wani kamfani na jamani sun nemi ya ba su haya na shekara ɗaya gidan miliyan 60 haya a cikin abuja gidan yake kuma yana da irinsa a Legas. aka nema wa yaron shi aka yi aka biye je same shi mishi magana yace tashi ba shi waje an ce mishi ya gina ne dan ya bada haya amma na rantse muku da Allah da ya halice mu ne ya halice ni mun je gidan shi mutumin nan bai iya zuwa makarantar nan ba bai zo lancin din nan ba kuma makaranta ce ta addinin musulunci kuma ko naira ɗaya bai iya badawa ba to kaga ina amfani da wannan rayuwa kuma yanzu ya mutu yi kusan في الذكور وفي الإناث شيكما حلال كعذاب أو إقاب في الزواج إقاب أو حساب في الزواج sai an masa bincike ko a masa azaba daga wannan darasa ne gaskiya a rayuwa idan mutum ya sama kanshi san duniya to shi kenan kakkabi abin da 'yan duniya suke yi hubbul mali wal jah bala'i ne in Allah ya tsare ka daga su to shikenan ka huta wa qala aidan kuma yace ashaybun wa aibun inna za la baghizu sawadu sihatin wal ghada'iru bizu mukasiratun lillahi wa dha'fu za'idun wa jismul kabir za'ibun wa mahizu إذا هم ذو شيب بذنب فإنه بغيض ومن له فيه بغيض مريض من الضعف الذي أذهب القوى شيء وحق لهذا أن يقال مريض haka ne ko ya ce a shaibun yanzu farfara wa aibun haɗe da aibi inna za la bazizun waɗannan dukkanin su ba a san su ababen ƙi ne da tsufa farfara da kuma aibi a rayuwa ai mutum bai san su ko shi ce sawadu su hafi ga kuma rubutun da za a mutum baki a takaddarsa na lahira sawadu su hafi shihaf ce walgada'iru bizu sannan walgada'iru bizu sannan kuma ga yanzu halin mutum kansa algada'ir kawuna duk sun zama bizun farare duk sun yi fari fat kuma sannan mukasiratul lillahi sannan kuma wannan yana ta ƙara sa ka san wasa wadda aku za'idun alhali rauni sai karuwa yake maka wa jismul kabiri sannan kuma jikin mutumin da ya zama tsoho za'ibun yana ta narkewa wa mahibun kuma ana taɓaɓɓalla shi mahib shi ne wanda ake taɓaɓɓallawa kamar fiffiken fiffiken tsuntsu ka rika tsintsinke masa gashinsa shi ne ake ce mishi mahib idza hammazu shaybi idan mai furfura ya nufi bi zambin ya zunubi fa innahu baghidun to ya zama maki a wajen mutane kuma ya zama maki a wurin Allah tsoho amma burinsa shine saban Allah amma wa mallahu fihi babibu amma shi wasan a wajensa yana ganin ba wani abu ki bane ko ba haka bane mutane na kinsa amma shi fa shi kuma yana son wa yana son wannan abu yace maridun min adh-dha'f gashi bai da lafiya saboda rauni ciwo ne da bai da magani fa ciwon tsufa ba ciwon tsufa bai da magani sai dai a ta asara kuɗi kaga shi bature da ya fahimci haka idan baban shi ya fara tsufa sai kawai ya dauke shi da maman shi da baban sai ya kai su gidan tsofaffi sai dai kamar shekara haka sai ya sai musu fulawa idan sai musu wasu abubuwa kamar shingam da biskit da dan abin sha haka sai ya je kai musu saboda shi la'anannan Allah ne shi kenan shi ma kuma idan 'ya'yan shi sun taso haka za su mishi rannan ina kallo a aljazira documentary sun ƙila wani ku ya gani ka zo wallahi wallahi wani tsoho ya ma samu shalal ya samu stock wani irin abu ake ba shi ruwa kaman kaman irin saralak kun san saralak na yara to irin shi aka narkar kun san yara masu son cin abinci in aka samu saralak ya ruwa ruwa ba su so sun fi son su ji shi kitaɓuɓɓar to shi na shi ruwa ruwa haka ake ba shi yana dalalewa sannan ga tsofaffi nan su ma mata duk sun zo sun taru ana fira ƙarshe ɗan jarida na tambaye ta shekarun ki nawa kika yi aure wata na cewa sha biyar wata na cewa shekara sha takwas to kin taɓa yin wani abu mara kyau kafin ki aure a mu lokacin mu abubuwa ba su lalace ba kaza kaza kaza he suna ta dariya tsofaffi da an ta tara su a gida ɗaya to wannan da ishi mutum aya ba to arna ce makiya Allah mu ma a nan Najeriya yanzu an ce akwai irin wannan gidan a Enugu an faɗa min an ce an yi ɗaya a ino to maribun min ba'afi bai da lafiya saboda rauni allazi azhaba alquwa wanda ya tafiyar da karfin sa hukka li hada an yuqala lahu marid to wannan ya cancanta a kira shi da mara lafiya tsoho ya cancanta a kira shi mara lafiya kuma tsohon misalin a ce ga raunin kwakwalwa ga raunin zuciya ga raunin jiki shi kenan raunin kwakwalwa ba tunani mai kyau raunin zuciya babu imani raunin jiki kuma ba tsufa ya bayyana rakwacam mutum ya fara jirgina man banza kaga mutum yana wani aje nama a nan wajen lokacin ko ta tsohuwa ta rasu sai mu zo nan ɗinta haka nan wani ya zazzalo haka ya zubo sai mu cewa babu ai mana rawa hannu sai ta rika haka rawa hannu rawa hannu rawa hannu mu kuma ta jin daɗi muna ƙanana muna jin daɗi ce baba wake su sai ta ce Allah ke su in ce alaularta sai ta je ta haye kan gada ba za ta yi sallah ba da gafar sa mata ta rasu to ka gani yin wannan tsufa ma mutum ya koma ya zama yaro wasu fushi sun kai sai a rika shanya su ba wallahi sai a rika fitowa da su ana shanya su sai a kwaso mutum a kawo shi rana ya samu vitamin D shi kenan zuwa an rana ta yi zafi da yawa sai a sake ɗauka shi a sake mai da shi to duk wannan mutane ba su tunowa to kaga wannan baitotan nawa azizi ne ku kalle su da kyau ku haddace su albabul khamis babi na biyar fil mawsimin khamisi lokaci na biyar matakin rayuwa na biyar wa huwa halul haram wannan shine lokacin radiddigewa mutumin da ya wuce saba'in lokacin da mutum ya wuce shekara saba'in shi ke ya shiga rayuwa haƙuri haƙuri za a ci gaba da yi da shi kawai wani Allah ya jarrabe su ya jarrabe ya jarrabe 'ya'yan da shi duk abin da suka mushi ba zai gani ba akwai matar da na san ta tara su ita ma dukkanin su da yadda ita duk sun rasu wallahi tana asibiti matan na haka za ta ta yan nan ta ta ita ke ɗaukar ta kai ta bayi ta wanke mata ta yi bayan gida ta komai yin take yi amma wallahi in ta tashi tsine mata a cikin asibitin nan to duk sai an ji saji tsinuwa na la'anarta kuma ita take mata komai kan wannan jarabawa ce wannan Allah ba zai san wannan la'anar tata ba ne yadda ba ta mata komai ba to amma daga irin wannan in ka duba sai ka duba yadda aka yi budurci sai ka duba tarihin budurcinsu ƙuruciyar mutum ya take na ka tsare ya ce shi ne alharam ɗin wanda mazu ya ce bai da magani hadisi ya zo manzo Allah su sama ya ce li kulli da'in dawa'un illa al-harama kowane magani kowane ciwo yana da magani amma banda tsufa tsufan rididdigewa mutum ya zama tsoho tukub tukub to wannan ba magani idan ma mutuwa ta ga wannan tsufan shi kenan to ja'alat kamar ma nabli hal mutawatiri sai ta saka kai ne karan baranta sai ta aiko maka da kibau sai ta ga takar mutum sannan hankalin mutuwa zai kwanta ya ce fil hadisi ya zo a cikin hadisi ibnu samani na ashirun lahi fil arzi aka ce wai ibnu samani na duk wanda ya kai shekara tamanin ashirun lahi fil arzi to wannan ya zama fursunan Allah na yaƙi a ban ƙasa wannan hadisin ni ji masajir da ake da su ya danganta zuwa kanzul ummal kun san littafin kanzul ummal littafi ne da ya tattaro hadisai da yawa hadisai ne dubbai dubban ɗaruruwa ya tattara su in kana neman wani hadisi baka san inda yake ba to sai ka je kanzul ummali tattaro hadisai ne kamar majma'uz zawa'id da irin wani littafin a rubuta sai su tara hadisai sawa'un sun inganta ba su inganta ba mawdu'ai ne ma dai akwai a ciki to ban gan shi ba shine hadisi na dubu arba'in da ashirin da shida da ɗari bakwai to dai hadisi ne da bai inganta ba mun gane hadisi ne da ifi cewa ibnu samani na ashirullahi akwai waƙoƙi da aka yi a game da shekaru tamanin wasu su kun san baitotan Ka'ab bin Zuhair yana cewa Ka'ab bin Zuhair yana cewa menene sa'imtu takalif hayati wa man ya'ish 80 hawla la abalaka yas'al yace na rayu shekara 80 tabbas duk mutumin da ya kai shekaru 80 wallahi dole ya kusa i sannan mai hikima ya ce ba da 80 آثى الضعف في جسدي وساعني ضعف جسمي واضطراب يدي إذا كتبت فخطي خط مرتع مضطرب مرتعش إذا كتبت فخطي خط مرتعش كخط مضطرب الكفين مرتعه فعجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل القنا في نبدة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر طول طول العمر والمدد ce bayan shekaru tamanin duk rauni ya kama jikina sannan raunin jikina ya ɓata kyauna da nake da shi da yanzu ni ba na zama ba komai ba na riddige in rubutu na ɗau biro zan yi sai hannuna ya kama rawa kaga rawa hannu ko yace shi hannuna ya zama kamar hannun mai jin sanyi mai kakkarwar sanyi yace kai mamakin hannun da da yake ɗaukan takobi ƙato ya je gaba da gaba da zaki yau sai gashi ba zai iya ɗaukan biro ba yace to duk mutumin da ke son ya daɗe a duniya to ka faɗa mushi wannan shine sakamakon daɗewa a duniya da kuma shekarun mutum su ja sakamakon shi kenan sannan labid ibn rabi'at al-amiri an ce ya shekara 140 bai mutu ba yana ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya har zamanin sayyidina muawiya yana nan da ransa saboda haka ya kasance yana baiti na cewa laqad sa'imtu min alhayati wa tuliha wa su'ali hadhi an-nas kayfa ladidu yace wallahi na gaji da rayuwar nan da surutun mutane da tambaye tambayen su wai hatta al'ana lam yamut labidu har yanzu labidu bai mutu ba alaiku a ce har yanzu bai mutu ba yace na gaji da wannan rayuwa to haka ake komawa saboda wannan matakin kada kai fatan Allah ya kai ka shi ولم يتوفى زمان الحرم إلا تدارك ما مضى ولم يتوفى زمان الحرم lokacin ƙuruciya baya cika illa ta dara kama maza face sai ya riskan maka da abin da ya gabata abubuwan da kai da idan wani aikin wahala mutum ya yi to a daidai wannan lokacin jikin shi zai tambaye shi in ka yi aikin wahala da lokacin kana tsoho kana matashi to a daidai wannan lokacin jikinka zai tambaye ka sai ka ji an ce bayan mutum na ciwo sai ka ji ana cewa ciwon kafa duk dai wannan zai tambayi mutum sannan in ba ɗala mutum ya ta yi shi ma a lokacin zai tambaye shi shi ne illa ta dara kamama ba wace sai ya riskan maka da abin da ya gabata walistighfaru wa du'a'u amalu amalu wa amalu ma yumkinu min alkhair iktinaman lis-sa'ati wa ta'ahhud lir-rahil shi walistighfaru kaga istighfari wa du'a'u da addu'a amalu ma yumkinu min alkhair shine aikin da zai yiwu na alkhairi irtinaman lissa'ati domin cin gajiyar lokuta wata ahubilar rahi da kuma shiri don tafiya lahira a wannan lokacin kaga istighfari da addu'a to sune aikin da za ka yi sune ayyukan da za su yi maka a wannan lokacin irtinaman lissa'at domin ka ci gajiyar lokutan da suka rage maka wata ahubilar rahili sannan kuma kai tanaji kai shirin tafiya lahira a wannan lokacin shi kenan sai mutum ya koma abin da zai ke nan wa kana surri la yanamu illa alayhi shi surri surri ibn al-mughallis as-siqi abu al-hasan min kibar al-mutasawwifa بغدادي المولد والوفاة وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته وهو خال الجنيد وأستاذه ما لم الجنيد أبو القاسم وأن تكي شيخ شيخ الطائفة تو أنشي يا كتن شي لا ينام إلا عليه بايا يم بچي سيدي أكن استغفار هنا استغفار هنا بچي هنا استغفار يا بچي يقاشي شي saboda tsufa wa dakhalu ala al-junaidi kana duba lokacin ku ودخلوا على الجنيد رحمه الله تعالى سنن الماجران الجنيد السالك سيشق وجنسع وهو في الموت الحالي زي متألوك وهو يركع ينا ركوع ويزد ينا سجدا فأراد أن يثني رجله في صلاته سينف يدق سد قفص أشكن سلسة فما أمكنه لخروج الروح منها bai iya miƙar bai iya tankwasa kafar tasa ba da kurujin ruhi min ha domin ruhinsa a lokacin ya fita kaga wannan yana da daga cikin alamatu husnul hatima ana ma mutum kyakkyawan fata mutum ya mutu a wani yanayi na alkhairi ana cikin wani aiki na alkhairi ana masa kyakkyawan fata mun gane faqala rajulun sai wani mutum ya ce ma haza ce me wannan faqala hazihi ni'amullahi akbaru yace wannan ita ce ni'imar Allah akbar wacce tafi girma ka ƙarasa mutum ya ƙarasa a irin wannan yanayin yana cikin sallah to kaga ana masa fata kyakkyawa wa kana amir ibn al-qais yusalli kulla yawmin alf raka'atin an ruwaito cewa amir ibn al-qais a kowace rana yana sallah raka'a ɗaya dubu ba wanda ya sa shi raka'a dubu ta yi yawa ba wanda ya sa mutum ya raka'a dubu falaqiyahu rajulun sai wani mutum ya gamu da shi fa qala sai ce ukallimuka kalimatan zan maka wata magana fa qala amshi shamsa yace to rike min rana kar ta ci gaba da kar ta ci gaba da tafiya saboda muhimmancin lokaci tabi'i ne wannan shi ya ibn al-qais ba tabi'i ne yana dai daga cikin manya-manyan tabi'ai kun ga shekarun rasuwarsa fa shekara ta hamsin da biyar bayan hijira kayo su sahabbai da yawa masu na nan da rai mun fahimta to shi ne wai yana raka'a dubu yake kullum to shi ne wata rana wani ya gamu da shi ce da Allah zan yi magana da kai mun kalma daya shi ne shi sai ce masa amshi ki shamsa rike min rana kakka bata ta ci gaba da tafiya saboda ni na san muhimmancin lokaci na wa qala li rajulin sa'alahu ya ce ma wani mutumi wanda ya tambaye shi i'jal fa inni mubadirun kai gaggawa domin ni ina cikin gaggawa qala wa man ladhi tubadiru yace me kake ma gaggawa qala khuruju ruhi yace ina gaggawa kada raina ya fita kullum ina tuno fitar raina so daga wannan ba sai mutum ya tsufa ba wannan na nuna maka kula da muhimmancin lokaci wa qala usman al-baqillani al-imam al-baqillani alayhi rahmatullah yace abghadu al-ashiya'i ilayya waqtu ifsari lokacin da na fi ki a cikin lokuta na shine lokacin cin abinci na na safe li annani ashtaghilu bil a'mali an dhikr domin zan shagalta daga aiki in bar zikirin Allah lokacin da ya fi ki shine lokacin cin abincinsa wannan duk maganganu ne ake nuna yadda lokaci ke da muhimmanci al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kasance baya iya gyaran takalminsa ya faci ya dinke kayansa sai idan ya baku in ya baku daga nan sai ya dauko sai dauko suna fira yana dinkin takalmi yana kuma dinke rigarsa saboda bai da lokacin da zai wannan akwai maganganu da yawa al-imam ibn qayyim yana da al-imam ibn al-jawzi ne wannan littafin yana da littafin sahibul umr na ta faɗa mana shi ina jin a farkon littafin da za mu karanta na na ka mana wata magana a cikin hizbul umr to ya tattara irin waɗannan hikayoyin na tarbiyya a game da kula da lokaci kula da lokaci sadaka akwai wani malami a ƙasar saudi arabia da ya rubuta littafinsa idaratul waqti mujalladi biyu ne kawai akan mahimmancin kula da lokaci yi a shaɗi su yana da alwaktu fi hayatin muslim sannan wannan doktor wannan ɗan ƙasar kuwait ɗan kuswaidan الدكتور طارق السويدان طارق السويدان هنا السويدان هنا للتابي شما كان إدارة الوقت إدارة الوقت كلا الوقت sannan ina jin Khalidul Jarisi Khalidul Jarisi ɗaya daga cikin malaman Saudi Arabia shi ma yana da littafi akan idaratul waqti ya za ka tsara lokacinka ya za ka ka kula da lokacinka saboda lokaci ba abun wasa bane lokaci ba abun wasa ba ne lokaci lokaci abu ne mai mahimmanci kada mutum ya wasa da lokacin shi yi abin da zai iya ya ci gajiya